اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد dukkan dangi yabo da godiya su tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala mahaliccin sammai da kasai wanda ya duniya ya lahira ya mutuwa ya rayuwa ‘yan uwana musulmi wannan ba tana magana ne akan halin da ɗan adam zai kasance bayan mutuwa da kuma ƙarshen wannan duniya halin kafiri da halin mumini mu tunatar da kanmu abin da yake gabanmu don mu shiri dangane da wannan babbar tafiya da take gabanmu mai hankali da ya san me yake yi baya rufe ido akan duniya da nemanta baya yaudaruwa da tsawon kwana da lafiya da aka bashi sannan baya ruduwa da hada-hada da walwala da yake yi yana tunatar da kansa waccar tafiyar babba da take gabansa ranar da zai je ya tsaya da shi da Allah babu tafinta na rantse muku da Allah wallahi tallahi sai mun je gaban Allah ya rage gare mu wani shiri muka yi don mu fuskanci Allah yau ko cewa aka yi ka shirya za ka gamu da wani babban mutum kana ta shirye-shirye kana ta kimtsa-kimtsa ina ga a ce za ka haɗu da Allah baka shirya ba shi kuma haɗuwa da Allah yana da sauƙi da daɗi idan mutum ya je masa da imani ya je da shiri akwai ciwo akwai damuwa akwai tashin hankali gamuwa da ubangiji idan ta kuskure wa mutum tafiya ta kama shi bai kimtsa ba ka je ka tambayi matafiya a nan duniya ma idan mutum ya yi tafiya bai shirya ba mai yake gamuwa da shi ‘yan uwana akwai wata rana tana nan tafi za mu ganta dukanmu rana ce da za a canja wannan duniyan gaba ɗaya rana ce da wannan saman gaba ɗaya za ta kyakkece ta fashe idan saman fatarat wa idan kawakibun tasarat wa idan biharu sujjirat وإذا القبور بؤشرت علمت نفس ما قدمت وأخرت سما ذات ياجي تما ذات كيكيشي انفطرت كوغنا ذات ففشي أو تعالى الله يقول وإذا البهار سجرت ذا أميد سووتا سيتكاما ودوتا wannan ranar tana tafe ya kai mai dogon bacci za ka ga sama ta yage za ga taurari sun watse wa idal kawakibun tasarar za ka ga duk abin da ke cin kabari kabari ya fashe kowa ya fita wallahi ko akuya ce ta mutu aka binne ta ce ta fito a ranar alimat nafsun ma qaddamat wa akharat a ranar ce rai za ta san me ta gabatar kuma me ta jinkirtar akwai wannan rana tana nan tafe akwai lokacin da Allah zai nade wannan sama da muke gani Allah ya ce yawma natwi sama كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون يوم نطوي السماء وانا يشي الله يشي رانا دامو نأي سما وانا سما يدك كسمي mai rubutu a littafi sakatare yake nade takarda ko ka nade takarda haka Allah zai nade sama kamar tabarma ya dauke ta ya kawo wata sabuwa da bata san sabon Allah ba Allah zai kawar da ita ranar da za a canja wannan ƙasar da muke kanta yau mutu baddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahi alwaqidil qahhar wa taral mujrimina yawma idin muqarranina fil asfad sarabiluhum min qatran wa taghsha wujuhahum an-nar yawma tubaddalu al-ard ghayra al-ard Allah ya ce ku tuna ranar da za a canja wannan kasar ba irin kasar da kuka sani ba haka saman ma za a canja ta wani abu sai Allah mai mulki da sarauta za a canja kasar a canja samar ita ma gaba daya yawma yunfakhu bis-sur rana ce da za a busa kaho wa nufikha fis-suri fa sa'iqa من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون زاي ونرانا kowa zai san gidansu kuma kowa a lokacin zai tuna ya taɓa yin wata rayuwa wai a duniya a lokacin za ka ga ka bi Allah ko baka bi Allah ba yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin yawma nake tace muku yawma yawma yawma wata rana da mutane za su tashi don su tsaya ga rabbul alamin يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره za a kore mutane kowa yana ta kansa ba tunanin uba ba tunanin ɗa ba tunanin ƙani ɗan uwa yau ma ya firru almaru min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa banihi لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة القارئة ما القارئة وما أدراك ما القارئة الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة rana ne da Allah baya karban uzurin duk wani kafiri ina tunatar da kaina ina tunatar da kai akwai wannan ranar wallahi tana tafi idan baka yadda baka tambayi wanda ya mutu zai gaya ma shi ya hau hanya ai me kake yi me kake jira baka yi tanadi ba wani bacci kake yi dama kana da lokacin gyangyaɗi ka manta da wannan bala'i da yake gabanka da wannan tashin hankali da firgici da ke fuskantanka ka kana shewa kana dariya kana ihu kana barna kana abin da ga dama rana ce da Allah zai tashi mutane hufatan uratan hurla ba takalmi ba riga babu duk riga da zaka sa babu tsirara da loba shine hurla ba wanda zai tashi da riga ba wanda zai tashi da rawani ba wanda zai tashi da bindiga a hannunsa ba mai rike kwari da baka ina mai kashe mutane ina mai hanya a kashe mutane ina wanda suke kulla mutane bala'i ina wanda suke sharriwa al'umma don su ji daɗi su samu kuɗin kashewa a kashe ɗan adam ka rayu a tada hankalin al'umma kai kuma ka samu kuɗi ka tuna wannan duk wanda ya ga ya isa a wannan duniyar ya hana kansa mutuwa wanda ya ga ya isa ba to to ya hana kansa mutuwa don Allah to bari ka ji halin kafiri ita kiyama malamai suka ce wallahi ko kafiri ne wallahi wallahi kaga yadda yake ciki ka tausaya masa labarin bai da daɗi wanda duk ya butulce ubangiji za a tashe shi a makaho waman arada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan banka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى أي وكذلك اليوم تترك والله أكوي وند ذي تاشي بايا غني أكوي وند ذي تاشي كرما جي ما بذي جبا أكوي وند ذي تاشي بيبي akwai wanda zai tashi gurgu akwai wanda za a sa shi rinka tafiya ta fuska yamshi ala wajhihi mukibban ya kafa ka tuna tunanin ya abin zai faru wannan hancin kanka din nan shi zai kafu a ƙasa ya rinka buguwa yana tafiya upside down hakan Allah zai juya kafirai daga ranar ne kafiri zai gane cewa wannan rana ita ce ranar wulakanci yawmul lil ihana duk wanda ya fandare wa ubangiji ya kirin Allah zai tashi aswadul waji ko ya fi kowa fari fuskar sa baki kirin za ta tashi idan su yayi bulu ba daɗin gani kaga bakin mutum kuma kaga idon sa bulu shine yawma idan zurqa fi muntaha al-atash a iyakacin ƙarshen ishirwa ga ishirwa makogoro ya bushe fi yawmin kana miqdaruhu 50000 sana fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba yawma takunu as-sama'u kal-mahl wa takunu al-jibalu kal-ihm ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي مجرم لو يبتدي يومئذ ببنيه Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce, Za a tashe mu a wannan rana a rana da ku ji ranar kiyama, a matsayin tsawon rana, yanzu muna da awa kaza daga safiya zuwa faduwar rana. ko to a kiyama lissafin kiyama fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana a shekarun duniya sai kai shekara dubu hamsin yini ɗaya bai ƙare ba kenan la ilaha illallah la ilaha illallah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ya rab kenan in aka baka kwana biyu a jahannama sai ka yi shekara dubu hamsin guda biyu fi yawmin kana miqdaruhu hamsina alfasana wani zai ce ya za a yi ba a yi hisabi ba a rana guda ranar kiyama tsawonta shekara dubu hamsin din na shekarun duniya a tsaye Allah zai matso da rana ta yi ƙasa bata wuce irin mil ba ko mil ka ce mil ɗaya na lissafin tafiya ko mil ka ce mil ɗaya na na mishi na kura tandun kwalli mishi wannan ɗan itace da ake sawa a ja ido a kwalli da shi sunansa mil to za a matso da rana tsakaninta da kanka iya wannan ɗan siririn itacen ne kurum a lokacin hankali zai tafi ido zai kafe malam bala'in da ke cikin tashin kiyama kyafta ido ba a iya yi shakhis albasr mutum zai kafe idan yana tsoro bai zai iya motsa idan ba la yartaddu ilaihim tarfuhum وافئدتهم هواء وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال mutane za su ce a bamu dama yau mu koma duniya akhirna ila ajalin qaribin namu amsa kiranka ya Allah wa nattabi'ir rusul zamu bi manzanni ya Allah Allah ya ce ba ku kuka rantsa a duniya ba cewa ba za ku tafi ba awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal wa sakantum fi masakin alladhina zalamu anfusahum kuka zauna a gidajen waɗanda suka zalunci kawukansu kuka miƙe kafa a duniya kuka shantake kuka shakata kuna ganin ba za ku tafi ba wa tabayyana lakum kayfa fa'alna bihim Allah ya ce ya bayyana gare ku ya muka yi da azzalimai kafirai wa darabna lakum al-amsal muka buga muku misalai amma ba ku hankalta ba wa qad makaru makrahum wa inda Allah makruhum wa in kana makruhum litazula minhu al-jibal la ilaha illa Allah ka tuna wannan rana da za ta zo yaya kake hankali zai tafi ido zai kafe za a ba wa mutum littafinsa ko dama ko hagu ko ta dama ko ta hagu la ilaha illallah la ilaha illallah wallahi ba mu sani ba yaushe ina da Allah zai ba mu littafin mu a dama ne ko a hagu wallahi ba mu sani ba يا الله كباب لتاب وأداما فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاوم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأنا إن هنن دامك أنا مرنا mutum zai rinka ku kalli littafi na an bani shi da hannun dama wa ashabul yamin ma adraka ma ashabul yamin ha mu qra'u kitabiya yace ni na tabbatar yau zan gamu da hisabi mai sauki a wajen Allah malam tun kafin a hisabin wani mumini zai rinka bushara cewa yau yana cikin farin ciki Allah ya ce fa huwa fi 'ishatir radiyah wannan mumini yana cikin rayuwa yardajjiya fi jannatin aliya a cikin aljanna madaukakiya kutufuha daniya ya'yan itacen gidan aljanna daniya a ƙasa ƙasa take ba nesa yake ba kudu washrabu hani'an ku ci ku sha yanda kuke so ku koshi bima aslaftum fil ayyamil khaliya saboda abin da kuka aikata na kyawawan ayyuka a cikin kwanakin da suka gabata amma kafiri za a ba da littafin shi ta hannun hagu wa amma man utiya kitabahu wara a bafi ta baya baka isa ba baka da alfarma ya kai kafiri da za a baka littafin ka ta gaba haka malamai suka ce za a fasa kirjinka anan a murdo hannun a jawo shi ta baya a wulakance za a baka fa sawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون ما فضلة إيماني وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون in aka karanta musu alkur'ani ba sa risnawa sai sujada taurin kai kafirci tsiya da fajirci akwai wannan rana kafiri idan aka bashi ya tamanna annahu lam yu'ta wallahi sai yayi burin dama ba a bashi littafin ba wa amma man utiya kitabahu bishimali فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها سبعون ذراعا فاسلكوا لماذا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حبيب ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون wallahi tallahi in aka ba mutum littafin sahabun abin da zai ce ka da ba a bani littafin nan ba da hagu ya laitani lam uta kitabiya yace ban san yau hisabi na ba ban san ya za a ba lam adri ma hisabiya kai ya laita haka na tilqadiya ina ma an gama an tada kiyama na an gama kowa ma ya kama gaban sai ya tafi ayya bai sani ba wa min wara'ihi adabun ghaliz a bayan wannan tsayuwar ma akwai azaba mara daɗi azaba mai kunshi mai zafi mai wahala azaba mai kauri da tafi ƙarfin shi za a sa shi wanda aka ba shi littafinsa da hago za a sa shi a cikin sarƙa fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluku ku ɗaure shi da sarƙa Allah zai ce ku ɗaure shi da sarƙa tsawonta ya kai zira'i saba'in fasluquhu ku tsunduma shi a cikin wuta innahu kana la yu'minu billahi al-azim yayi rayuwa bai imani da Allah ba ko yana da awar imani yana ƙarya yake bai imani da Allah ba baya kwadaitarwa a ciyar da miskini a'a ashe kinci da miskini ma yakan jefa ka cikin wuta wala yahuddu ala ta'amil miskin kai baka bayar ba kuma baka ce a ciyar ba ka zama marowaci bai da masoyi a ranar falaisa lahu yawma hauna hamim bai da abinci sai na ɗan wuta gislin masu kuskure masu laifi su suke cin wannan abincin ka daina cin abincin kwarai in ka mutu aka baka littafinka a hannunka hagun ka daina cin abincin kwarai abincin wuta za ka yi ta ci bayan ya shiga cikin wuta malamai suka ce ba zai fita ba har abada wala yaziduhu illa azaba ba abin da za a ƙara masa sai azaba kan azaba ishirwa za ta dami mutum ai in dai aka baka littafinka a hannun hagu iya tashin hankali ya ƙare maka ishirwa za ta dame shi yayi ta cewa ishirwa ishirwa ishirwa sai a kawo masa yughasu bima'in kalmuhli yashwi alwujuh bi'sa ash-sharab wa sa'at murtafaqa sai a kawo mai ruwan zafi tafasasshen ruwan zafi wanda yana matso da shi kafin ya sa a harshen fa tiririn ruwan zafin ya kone fuskar ya zubar da fatar fuskar gaba ɗaya ta zube gaba ɗaya to ruwan da baka ma kai shi ga leɓen ka ba leɓen ya zube saboda bala'in zafi ya za ka iya shan sa amma haka mala'iku za su tilasta masa ya rinka sha duk ruwan da ya sha sai ya kwaranye hanjinsa gaba ɗaya na zubar da shi ta ƙasa jini da hanji shi shi yasa suka ce wannan ruwan yana narkar da hanji ga baki ɗaya yana narkar da fatu ga baki ɗaya sannan kuma a kewaye shi da jahannama min kulle nahiya sannan kuma duk lokacin da fatarsa ta ƙone kullama nadidat juluduhum baddallahum juludan ghayraha liyaduqu al'azab Allah ce duk lokacin da fatar su ta kone sai mu canja musu wata sabuwar fata a kawo maka sabuwar fata Allah ce liyaduqul azaba dan su dandani azaba yanzu ka yadda ka tafi a wannan duniya ka isa wannan bala'i baka shirya ba ka yadda kana sakacin sallah kana sakacin jam'i kana sakacin istighfari baka salatin annabi kai ne maciyin haram kai ne mai neman mata kai ne barawo kai ne azzalimi kana mulki baka da tausayi baka da jin kai baka san ya kamata ba ka manta da bala'i ka manta da tashin hankali da fitina da masifa da za ta iya samun ka ka manta da wannan duk abin da zai same ka a wannan rana ta tashin hankali wallahi tallahi abin da zai faru kenan ka gyara aikinka ya abdullah ka gyara ma'amalarka ya abdullah idan mulki kake gadara yana da ƙarshe a duniya ma ballanta na lahira idan sarauta kake ji wallahi akwai lokacin da sarautar ba ta da amfani a kabari za a ɗora ka a zuba ka idan dukiya kake ji ina ƙaruna إن كان كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالأصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح لا تفرح لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي كي قارونا ما آتك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا كي قارونا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض kada ka rinka yada barna a bayan ƙasa saboda kana da kuɗi kana da wadata Allah baya san masu barna to me ya tsoro a cikin wannan duniya Imam Ahmad yace idan ma khalawta ad-dahr yawman fala taqul khalawtu walakin qul alayya raqibu duk lokacin da kake banta a wani zamani a lokaci karka ce ba ni ba kowa mana ni ne kadai yau za ka yi abin da ka dama ka ce a alayya raqibu akwai wanda yake bi na ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid akwai mala'ika yana makale da kai raqibi atidi komai kake yi yana rubutawa duk abin da kake yi motsin ka motsa ya tsaka an rubuta dariya in kai an yi murmushi in kai an rubuta ba abin da zaka tsallake yaya za ka buye ka saba wa Allah kana tare da Allah da alimun bi zaki sudur ya san abin da ke cikin zuciyarka wala tahsabanna Allah yakfalu sa'atan wala annama yahfa alayhi yadhibu kada ka taba tsammanin wato Allah yana iya gafala koda da wani dan sa'a ne ko wani sakon wallahi Allah baya gafala hadisi ya tabbata daga Abu Hurairah ya da gaya mana cewa ranar tashin alkiyama mutane za su yi gumi ya arabun nasu yau malkiyama mutane za su yi gumi ranar tashin alkiyama gumi gumin malam in aka yi gumi yadda ka san ana ruwan sama haka gumi yake zuwa ba na ruwan sama ba ne ya ce gumin zai ta shiga cikin ƙasa sai ya yi zira'i saba'in ƙasa tana tsotson gumi ƙasa da ta sha ruwa a kiyama za ta sha gumi ne na mutane saboda bala'in zafin rana tana tafasa mutane kuma mutuwar kwaya ɗaya ce an riga an yi ta duk inda za ka murcice duk inda za ka jike da gumi duk inda za ka ƙone ba za ka mutu ba kana cikin wahala ne kuma ba wanda za ka nemi taimakonsa ko agajinsa ya ce wallahi gumi abu huraira ya ce manzan allah ce wallahi gumi sai ya zo kunnuwan mutane kunne ga mutane suna ta linkaya a cikin gumi to a lokacin zai Allah zai wa mutane alfarwa duk mai imani iya karfin imaninsa iya wuce gumin da zai ya ibadarka iya tsallake gumin da wani kuma aljamahu iljama gumin mutane yake cikin gumin mutane yana shan gumin kuma ba zai mutu ba malamai suna faɗan falalar kiran sallah suka ce shi yasa manzon Allah ya ce almu'azzinuna atwalun nasi anaqan yawmal qiyamah duk mai kiran sallah yafi kowa dogon wuya ran tashin kiyama abinda ake nufi wannan gumin ko ya shashi to shi dai kansa yana sama hadisin bukhari da muslim abu hurairah ya ce wata rana muna tare da manzon Allah sai muka ji wajaba abinda ake nufi da wajaba wata ƙara annabi ya ce hal tadruna ma hada ko kun san me wannan karar suka ce Allahu wa rasulu alam kace wallahi ba mu sani ba sun ji karar da basu taba ji ba kuma ba za ta kamantu ba manzo Allah yake da su to wannan wani dutse ne ubangiji ya jefa shi a cikin wutar jahannama tun shekara 70 da suka wuce shekara 70 da suka wuce Allah ya hulla wannan dutse a cikin wutar jahannama yana ta surmuka cikin wutar jahannama bai karisa ba yanzu ne ya kai karshe yanzu ne cikon shekara saba'in ɗinsa sai yanzu wai ana so a nuna mana zurfin wutar jahannama dutse da aka jefa shi duba diban gudun jifa amma wallahi bai isa ba ƙarshen jahannama sai dai shekara saba'in kana tsammanin kafi karfin Allah kana tsammanin bayan da Allah zai ajiye ka ne kuna sabon Allah kuna barna kuna fasadi kuna abin da kuka ga dama kuna izgilanci da Allah kuna izgilanci da shari'a ku kashe wanda kuka dama ku raya wanda kuka dama ku zalunci wanda kuka dama ku cuci wanda kuka dama ku faɗi abin da kuka dama ku aikata abin da kuka dama wallahi tallahi akwai jahannama kuma akwai ƴaƴanta wannan hadisin muslim ya rawaito shi nana aisha take cewa za a tashi mutane ranar tashi alkiyama babu takalmi tsirara da loba mai loba ba kaciya hatta fatar da aka yi mata kaciya sai an dawo da ita yusharun nasu yawmal qiyamati hufatan uratan gurla in ji Aisha tace annabi ya gaya mata sai ta maza tace yanzu ya manzon Allah ar-rijalu wan nisa da maza da mata haka za a tashe su tsirara a kiyama ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jami'an duka yanzu ba'dhum ila ba'dhin kowa yana kallon kowa ba riga ba wando maza na kallon mata mata na kallon maza Aisha take tambaya annabi manzon Allah ya ce ya Aisha al'amarin ya wuce haka waye ma zai himmata waye duba waye na kusa da shi yaushe ma za ku kula waye yau ai ka gana kalle kalle ko na sha'awa ai ai da kwanciyar hankali ne ko bala'in duniya in ya sauka gare ka yaushe ma za ka gane da riga ko da wando a jikinka tashin hankalin da ke cikin tashin alkiyama wallahi wallahi ba za ma ka iya tunawa da riga a jikinka ko da wando a jikinka ba yace to al'amarin ya wuce haka dan uwana Allah ya yabi mutanen kirki masu tsoron Allah da suka yi shiri dan wannan rana إن الذين هم من خشي رب من خشية ربهم مشفقون سنا تورن وبنجيجنسو تورو كان تورو أولئك يسارعون في الخيرات سوني ما سغغاوا وجن aikata alheri duk wanda yake so ku buta daga tashin hankalin wannan rana yayi gaggawa wajen aikata alheri duk abin da ka san alheri ne maza ka aikata ka wuce wurin ka ka daina bari shaidan yana maka taswifi ba zan yi ba sai gobe a yanzu ba yanzu ba sai yaushe sai sun binne ka kabari yawwalu an qaribin bil quturin مزخرفة إلى بيت التراب فيوضع فيه مهجورا وحيدا أحاط به شعوب الاقتراب إن جمع زهود أهنكل يان قريب nan kusa za a ɗauke ka daga wannan dogon gidan daga wannan katon gidan daga wannan katon falon daga wannan gidan alfarma da jin daɗi da shakatawa filin da kake fakin ɗin motar ka kaɗai ya fi gidan talaka banɗakin ka ya fi falon wani attajiri attajiri ne a cikin talakawa amma banɗakin ka ya fi nashi ɗakinka duniya guda ka yi abin da ka ga dama a nan duniya Allah ya yalwata maka za ka zo ka shiga cikin kabari wallahi tallahi ba ruwan Allah da mulkinka ba ruwan Allah da jiniyarka ba ruwan Allah da sarautarka ba ruwan Allah da abin da ka mallaka ka shirya wannan rana mai ka shirya mata abin da ka tara mai za ka yi da shi mulkin da kake mai za ka yi da shi yanzu kai daman kana iya mulki ka tsananta mutane dama yanzu kai mulkin daɗi ne gari ka ka tsananta mutane ba za ka yi alheri ba to ka shirya akwai babbar rana tana fuskantar ka suna gaggawa cikin alkhairi wa hum laha sabiqun da ƙarshe ya ku yan uwana ku sani cewa ita wannan duniya duk inda ta tsawaita kuma duk inda ta mana daɗi duk daɗewanka a duniya duk daɗin da ka samu a duniya da hasken da duniya ta maka duk yadda ta maka daidai to sunanta mai tafiya ne ila zuwal zuwa ƙarshe haka kowane ɗaya daga cikinmu ya sani cewa wannan duniyar gaba ɗayan ta gidan jarrabawa ce ka yadda ko baka yadda ba jarrabawa ka san ɗakin jarrabawa ba dai za a shiga fita ba ba za a jira natija ba to wallahi gaba ɗaya zamanmu na duniya zaman jarrabawa muke yi وسيصبح الواحد منا عن قريب في حفرة وحيدا ليس معه أولاد ولا أموال nan kusa ɗaya daga cikinmu wallahi zai wayi gari a cikin kabari shi kadai babu ‘ya'yansa babu dukiyarsa babu makocinsa babu abokinsa babu kowa ka duba matsin kabari ka duba yadda masu tonon kabari suke da ƙarancin tausayi karancin jin kai wai yau ba a cewa wane ai shi mai matsayi ne ai masa kato mai fadi saboda ya samu daman juyawa ba a yi ba a cewa wane ai masa kofa a sa masa wani tiyo ko wani pipe da zai rinka samun iska ba ka da bukatar iskan ne wallahi suna binne ka ake da maka da ranka wallahi ba wanda ake sa wutar lantarki yanzu ga mu ana kunna mana fanka sallah kawai za mu yi an kunna mana fanka dube mu akan kafet akan shimfiɗa akwai tile kuma akwai kafet mun shantake mun miki amma ba mu shirya ranar da za mu kwanta a cikin kabari ba riga ba wando sai farin kyalle mai arha ba sufyan ibn sa'id da sauri wata rana aka je gidansa aka ga yana ƙasa yana kwance kuma filonsa yashi ne aka ce ya imam babban malami irinka yayi aka kike kwanciya a ƙasa haka da yashi yace udhakkiru nafsi ina tunatar da kaina kwanciyar kabari ne yace don ina gaya wa raina ko tana so ko ba ta so wata ran sai ta irin wannan kwanciya wallahi ko filo ko tsumma babu komai haka yake kwanciya a ƙasa yace training nake wa kaina kafin tafi wannan rana jama'a wannan duniyar gaba ɗaya gidan jarrabawa ne tabarakalladhi biyadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa almauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala muhallu shahid Allah ya halicci mutuwa Allah ya halicci rayuwa dan Allah ya jarabe kowa ya kowa kyautata aiki ayyukum ahsanu amala wa balawnahum bil hasanati was sayyiati Allah ce mun jarrabce su da kyawawa da munana wa nabluukum bish sharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un muna jarabtanku da sharri da alkhairi dan mu gwada ku kuma dole gare mu za ku dawo wallahi tallahi malamai suka ce duk wanda ya je lahira duk wanda ya mutu zai ji cewa kaman bala'in da zai gani zai ji cewa kaman bai taba sanin duniya ba duniya za ta zo masa kamar wani mafarki ne wani ne na rayuwa a duniya zai ji kamar ma bai fi awa ɗaya bai a duniya ko minti ɗaya ko sekon ɗaya wallahi duk wanda ya mutu sai yayi wannan da na sani kai zaka ji ma kamar ma baka taba ganin duniya ba ko da da sekon ɗaya to jama'a ba ma wannan bane fa kai dai kwanciyar kabarin nan bayan kwanciyar kabari kuma akwai abin da zai biyo baya da a ce daga kwanciyar kabari an gama komai to aida da sauki to bayan an kwanta kabari kuma akwai abin da zai biyo baya na tashin hankali da firgici wanda shine hudubar mu ta gaba insha Allah ta'ala ubangiji Allah ka yafe mana kurakuran mu Allah ka samu cika da imani ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو أمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو أمل ya rabbi ka yaye mana bala'in da muke ciki a ƙasar nan Allah ka ba mu kwanciyar hankali da nutsuwa ya ubangiji ɗan uwanmu da ake kashewa dare da rana ya Allah ya Allah ya Allah ka daukar musu fansa ya Allah waɗanda suke nufin mu a wannan jiha ta mu ta Kano muna ta jin labarai na ban tsoro cewa yan ta'adda sun shigo wannan jiha ko suna ta shigo wannan jiha ya Allah ka ba mu kariyar da ka ba mu tunda Allah ka dada tsare mu da tsarewa ya ubangiji duk wanda yake shirin ya wargaza zaman lafiyar mu a wannan gari a wannan jiha Allah ka wargaza sha'aninsa Allah kada ka biya masa bukata ya Allah wanda yake so ya hana mu zuwa kasuwannin nan Allah karka ba shi iko ya Allah wanda yake so ya jefa mu cikin tsoro da firgici muna cikin gidajen mu da iyalan mu Allah karka ba shi dama ubangiji dan albarkacin karatun Qur'anin da ake a jihar nan ya Allah dan albarkacin salatin annabi da ake a jihar nan ya Allah dan albarkacin addini da ake a jihar nan ya Allah ka kare mu da ka kare dukkan sauran yan uwanmu da sauran jihohi ya ubangiji duk wanda yake goyon bayan tashi hankali a wannan ƙasa an jefa mu a bala'i an hana mu kwanciyar hankali an hana mu bacci an hana mu nutsuwa an sa mu cikin tsoro an sa mu cikin tashin hankali muna cikin kasar mu muna cikin gatan mu muna cikin yalwan mu amma ba mu da gata ba mu da gata ba mu da gata ba mu da yalwa ba mu da kwanciyar hankali an jefa mu cikin tashin hankali da birgici da damuwa ana ta kashe mu kamar dabbobi ba wanda ya damu da kashe mu ubangiji mun tuba Allah ba dan halin mu ba Allah ka yayi mana wannan bala'i ya Allah ka kawo albarka a damuna Allah ka kawo albarka a kasuwancin mu Allah ka kawo zaman lafiya da alheri ya Allah zaman lafiya muka zaba ya Allah duk wanda zai tashi hankalin mu Allah fara tada hankalinsa kafin ya tada namu wa qumu ila salatikum yarhamukumullah